أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi yau muna sha uku ga watan bakwai hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin a satin da ya gabata mun ƙare suratul an'am mun shiga cikin suratul a'raf an karanta duk da yake ba mu samu damar yin bayani ba kenan a yau insha Allah subhanahu ta'ala za mu shiga farkon wannan sura muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya, muna fatan yadda Allah ya nuna muna ƙarshen suratul an'am lafiya ya nuna muna mun kai minal jinnati wan nasi cikin nasara da izininsa. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد wannan sura ana kiranta suratul a'raf sunanta suratu al-a'raf makkiya ta sabka a makka dama alqur'ani ko makka ko madina sati wancan mun dan tabo wannan bayani ko malamai sun yi sabani akan dukkan ayoyin ta shin makkiya ne ko ko waɗansu ayoyi sun sauka a makka waɗansu ayoyi sun sauka a madina da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa makkiya ce gaba ɗaya ɗinta amma akwai waɗansu riwayoyi da aka yi ana ganin cewa wato akwai ayoyin da suka sauka a madina an gane ko imamu qatada yana ganin cewa aya ko kissa wajen was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawm sabtihim shur'a wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun ta sabka ne a Madina dalili kuma sun kalli ma'ana ne was'alhum ka tambaye su na anabancan yahudawa to kuma a makka wannan lokaci babu mi babu yahudawa ko ba haka ba tun da ce makkiya ce sannan kuma wato abin nan imamu muqatil shi yana ganin ba ma wajen was'alhum kadai har zuwa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun wa kadhalika nufassilu alayati wa la'allahum yarji'un kina akwai maganganu guda biyu akan kasancewar ta makkiya ce dukkanta ko ko sashen ta makkiya ne ko madaniya imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an dukkan surorin alqur'ani gaba daya sai da ya kawo waɗannan riwayoyi ko wace sura khilafi da an kai da ayoyin da aka yi sabani akan su ka koma can zaka iske bayani wanda yake mai warkarwa a cikin alqur'ani gaba daya an sanya mata suna suratul a'raf Imam al-Qurtubi ya kawo maganganu guda goma wanda in mun zo can wajen magana kan A'raf kin zamu gane su maganganu ne guda goma me yasa an ka sanya ma waɗannan mutane suna al-A'raf an gane ko tunda akwai zance cewa mutane ne waɗanda wato ladarsu da kuma aikin su nagari ya zamanto dai daidai sai aka sa su tsakanin tsakiyar aljanna da wuta ko jabal ne ina fata an fahimce ne wani dutse ne ko ko katanga ne fa duriba bainahum bisurin lahu bab ina fata an fahimce ni Shek Kabiru Gombe ya ce ‘yan tozon la'arafi shi tozo ya ce, to dama ai dutse yana da tozo ko ba haka ba, a wani karatu da ya gabatar to Allah ya gafarta mana wannan sura akwai asar hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da ita za mu dan tabo wasu daga cikinsu akwai wato hadisi na Marwan ibn al-Hakam wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sunan Abi Dawud yana cikin sunan Nisa'i an gane ko Marwan bin al-Hakam yake cewa qala li Zaid bin Sabit Zaid dan Sabit ya ce da ni malaka taqra'u fil maghrib me ya same ka kana karantawa a cikin sallar maghriba bi qisarin an gane ko qasir jam'in shi na zamantowa qisar wato kamar kace wato shadid shidad ghalib ghilab kana karantar da gajajjerun surori an gane ko domin me yasa bai ce musu kanana ba domin kada munafikai da kafirai su ce a cikin alqur'ani akwai karami akwai babba sai yasa sai suka ce qisar kana karantar da gajajjerun surori a cikin sallar magriba wa qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya qara'u yana karantawa bi tulat tulaini da mai tsawon guda biyu tula mai tsawo wato mu'annas ne na atwalu an gane ko atulaini masu tsawo guda biyu malamai suka ce abinda ake nufi da wato tula tulaini da al-a'raf da al-ma'ida kenan suratul a'raf ta fi suratul ma'ida tsawo dai ne daga cikin maganganun da ma da su kai domin suratul a'raf tana da wato suratul ma'ida tana da aya 120 ita ko suratul a'raf tana da 200 da biyar ko da shida kaga kenan suratul a'raf ta fi tsawo a waɗansu riwayoyi kuma waɗansu suna ganin a'a suratul an'am ne da suratul a'raf saboda suratu wato al-a'raf tana da ayoyi 200 da biyar suratul an'am tana da ayoyi 160 da biyar to duk da yake adadin ayoyin suratul a'raf sun fi yawa amma ita ko suratul an'am ta fi tsawo shi yasa aka ce tulat tulaini wacce ce to ta fi tsawo daga cikin su kenan in an kalli adadin ayoyi waccan ta fi in an kalli adadin kuma wato abin nan adadin yawan takaddu zamu ce kenan ko safohi waccan ta fi kenan kaga wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karanta suratul a'raf a cikin wato sallata magriba to shi ko mai kawaidi ya ce za a karanta wato gajeren karatu a cikin sallan magriba ko ba haka yake ba to kaka za mu yi da wannan a'a sai mu ce wannan ba galibin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa bane wani lokaci yana karantawa da shi amma kuma akwai magana ta gaba akwai riwaya ta ummul ummu'min ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa anhunna ajma'in wannan riwaya Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qara'a fil maghribi bi suratil a'raf sallan maghriba ya karanta suratul a'raf farraqaha fi rak'atayn sai raba ta biyu to kenan kaga an ce raba ta biyu kenan ko sai da karanta aya kusan 50 ko 100 tun da 200 to da wani abu sannan kuma ya sake karanta abin da ya saura to kaga wannan riwaya riwaya ce kuma ingantatta malaman hadisi sun ingantar da ita in ka diba cikin wato akwai abin nan malaman hadisi sun ingantar da ita kuma riwaya ce wadda take ingantatta in ka diba cikin sunan abi dawuda za ka ga wannan riwaya din to kaka za mu yi da wannan an gane ko wannan riwaya ta nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karanta ta to sunanta kuma wato cikin wata riwaya kana karantawa بسورة الأعراف كوكو كان كرن توا بألف لام ميم صاد شراوي ne ya sanya mata suna alif lam mim sad koko a'raf din koko sunayen sun zo gaba dai sabani ne na malamai an gane ko surat ana iya kiranta da sunanta na a'raf wani lokaci kuma za a iya kiranta da harufan da take farawa da su don su bambanta surar da wata ina fatan ku fahimci wannan to yanzu ya zamu yi an ce ana karantawa suratul a'raf mu kuma yanzu a magriba bayyuwa liman shakaranta suratul a'raf ko ba haka ba za a samu matsala sai mu kalli maslaha ta musulunci sahabban nan imanin su da namu ba ɗaya bane na ɗai kenan na biyu kuma ba abu ne wanda ko da yaushe an ka kasance ana aikatawa ba dan sai isha ita shigo ba a ƙara karanta suratul a'raf ba shi yasa limani wanda yake ba da sallah a wuri wanda yake kasuwa ne ko tasha to ba son yayi karatu mai tsawo idan za ku yi sallah irin taku sai in kun san kuɗin ne ina fata an fahimce ni amma in kace za ka yi wannan sallah za a samu matsala domin da yawa za su sallame dan daudu da ya zo shiga sallah masallacin ahli sunna yana sai da doya kusan masallacin ahli sunna an gane ko bakon zuwa ne ya sa tsammani irin waccan sallaci wanda ake yi sai sa doya cikin abin nan umai za a ce ko sai ya je cikin wajen sallah an ka kabarta sallah azhar Allahu akbar yana dibin ai sallah a kare lokacin nan doya ta kai kaga sai shi tarbi mutane ya ya sai da doya aliman sai ya ja dogo sura ana na ana nan yaga an yi minti biyar shuru minti goma shuru kai dan daudu ya ce daga kara eh aqidan mu ba ɗaya ba doya ta ta kone sai ya so da cikin sahu akwai wani mahaukaci shi kuma alaran mali dama kun san hauka tana tashi lokacin sanyi an gane ko mafi yawancin masu hauka lokacin sanyi take tashi to wani alaran mali shine wani lokaci ake sa ya bada sallah in babu liban nan to sanyi ya shigo amma ba a ga alamun haukar ba ta tashi babu liman sai aka ce alaran bismillah sai ya shiga sahu da ya kabbara dama azhar ba a ji abin da ake ya karanta fatiha da ya karanta fatiha sai ya ga suna da iyaka da suratul baqara sai ya dauki baqara ya shaye bakar gaba daya ya shiga akwai alamun Ali Imran tana da dama sai dauka yayi tahiya ya kai sai wuce ya sai nisa'i sai da ya kai tsakiya ko da ya waiwaya sai gaba kowa ya ce yau ɗan iska ya ce ku dai tsaya ya ce ɗan iska ku dai tsaya ashe kowa ya sallami kowa ya sallaya ya zai jari shi alar mu shiga ɗina yana cin daji to da haka dai a takaice ba a son mutum ya tsananta a cikin sallah saboda akwai hadisi na mu'az akwai mai lalura akwai mai kaza akwai mai kaza amma kuma limami wani lokaci in ba al'ada ba ce sai ya karanta dogo sura kada mutane su damu ba yadda za a yi liman yayi daidai da mutane ɗari bisa ɗari kesa wani ran da ya zo ji an karanta wata sura mai tsawo kaɗan sai ya sarbi liman tana yiwa a wannan lokacin da aka karanta sura mai tsawo domin in ka ce zaka jagoranci jama'a ba za ka taɓa yin daidai da su ba wani zai ga karatun da an kai yayi kaɗan saboda yana jin daɗin karatun ka wani zai ga karatun yayi daidai wani kuma zai ga karatun yayi yawa to in kullum haka za a yi yoshi za a samu limamin da zai iya jagorantar mutane yana da kyau mutane su fahimci irin waɗannan abubuwa muna fatan abin nan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci to wannan dai a takaice abin da ya shafi bayani kan sunan surat da abin da ya kama da haka bayan wannan bismillahir rahmanir rahim za mu fara karatu da sunan Allah mai rahama mai jinkai kalima ta bismillah an fara ne da sunan Allah me yasa aka kaddama sunan Allah an gane ko ba a kawo wato in aka tafi wajen kaddarawa shin za a kaddara suna ko za a kaddara abin nan me yake da suna fi'ili ma'ana ka ce abtadi'u bi bismillah zan fara ne da sunan Allah ko ibtida'i bi bismillah ko ko farawa ta da sunan Allah waɗansu malamai suka ce a fara da fi'ili domin shi ne ke da alaƙa da tajaddudi da kuma farkon abin da za ka fara waɗansu suka ce a aka ce ibtida'i saboda dama duk abin da za ka farawa a imaninka da basmalan ne kake farawa to kuma babu matsala kan waɗannan maganganu domin mi domin fi'ili yana da alaƙa da zamani yana da alaƙa da mi kuma yana da alaƙa da lokaci kuma yana da alaƙa da wuri babu wata matsala kuma a cikin suratul suratul hud Allah ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim sai dai wajen kaddara fi'ilin waɗansu malamai suka tafi cewa a kaddara shi ƙarshe kenan ka ce bismillahir rahmanir rahim abtadi'u ko bismillahir rahmanir rahim ibtida'i don mi dan saboda in an ka mayar da sunan Allah shine abu mafi albarka a sa sunan Allah farko kafin a sa fi'ili ko a sa wato suna abu na biyu saboda ya nuna ba farawarka ka fara ne da suna Allah alhasru ya sha makance wani bai da rabo cikin wannan sannan wannan alba'u tana nufin al-isti'ana kenan wato na fara da taimakon Allah wadan suka ce al-musahaba na fara wato tare da taimakon Allah kaga dai duka ma'anun dai suna kusa da juna duk da yake maganganu ne na malamai da suke kawowa saboda a wasa kwakwalwar ɗalibi wajen neman ilimi bismillahi al'ismu suna ne malamai suka yi saɓani asalin shi daga wato asumuhu ne ko ko asima ne in an ce asumuhu shi ne ɗaukaka malaman basar sun tafi kan wannan malaman kuma sun kace sima ne an gane ko shi ne alama domin sunanka shi ne alamarka su kwaɗancan sunanka shi ne ɗaukakaka amma zance mafi inganci daga ɗaukaka ne domin jam'in shi asma'u ake cewa da an ka ce asma'u asalin wannan alhamza wawu ne asma'u ne sama ya sumu sumuwan amma sai aka maida ta alhamza saboda wani lokaci wawu in ta zo karshe ana maida ta mi ana maida ta alhamza domin da jam'i da daga sima ne da sai a ce simatun amma jam'i shi ba a ce simatun ba bismillah an gane ko da sunan Allah Allahu sunan Allah ne bi ma'ana al-ma'budu bi haqqin alal istihqaq wanda ake bauta ma bi haqqin da gaskiya alal istihqaqi akan cancanta domin akwai wanda ake bauta ma da gaske gumaka da gaske ne ana bauta musu amma la alal istihqaqi ba dan sun cancanci a bauta musu ba mun fahimci wannan da kyau ko arrahman yana nufin kasantuwa Allah ya siffantu da rahama arrahim yana nufin Allah yana da rahama kuma yana sadar da rahama shi zuwa ga bayi kenan shi arrahman wato suna ne na wato zati ne abin da yake da alaka da zatin Allah ne amma ar-rahim yana da alaka da zati yana da alaka kuma da aiki domin Allah yana sadar da ita to sai wadansu malamai suka ce shi ar-rahman yafi ar-rahim karfin ma'ana domin yana nuna Allah yana dauke da rahama an gane ko shi yasa in Allah ya kawo shi bai kama ita alluki ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا waɗansu kuma suka ce a'a arrahimun yafi saboda mi saboda sadar da rahamar kamar wato wato abu ne wanda dama bai yiwa mutum ya bada ba za mu sifanta Allah da adam ba amma bai yiwa a bada abin da babu ko ba haka ba kenan ko yana nuna Allah yana da rahama kuma ya sadar da ita kenan arrahimun shi ya kamata a ce yafi arrahmanu ya an kalli ta wannan fuska wallahu ta'ala a'lam bismillahir rahmanir rahim malamai suka yi sabani akan basmala shin aya ce a cikin fatiha koko ba aya ba ce a cikin fatiha da surorin alkur'ani koko aya ce a cikin dukkan surori da fatiha maganganu ne guda uku waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ita basmala ba ta daga cikin ayoyin surori gaba ɗaya musamman malikiya waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a a cikin fatiha ɗai take juzi'i na aya amma kuma wato aya ce kenan a cikin Fatiha amma banda sauran surori wadansu malamai suka ce cewa dukkan surori gaba ɗaya basmala aya ce a cikin su kaga magana magana guda uku ko maganganu guda uku to amma menene dalilin su kowa ma kowane yayi kokarin kawo wannan shi dalili zamu dan bijiro da su a gurguje wadanda suka ce ba basmala wato basmala ba aya bace a cikin koda Fatiha ko wata sura sun kafa hujja da hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin Sahihul Bukhari inda Allah yake cewa ya raba sallah tsakanin shi da bawon shi biyu ma'ana kenan abubuwan da bawa zai tambaya akwai wanda suna da alaka da ubangiji sun keɓanta da shi to fa idza qala al abdu alhamdulillah idan bawa yace alhamdulillah kaga bai ce fa idza qala al abdu bismillahir rahmanir rahim ba wannan shine hujjar su waɗanda suka ce a'a basmala aya ce a cikin fatiha ita kadai amma ba a cikin sauran surori ba an gane ko sun kafa hujja da cewa ita fatiha sura ce ummul qur'an ita ce uwa alqur'ani kenan dole sai ta zamanto a wato aya a cikin ta ko kuma ma akwai surorin da nassi ya zo da basmala a cikin su ita ko fatiha ita ce mafi daraja akan waɗannan surorin in muka duba akwai hadisi na Anas dan Malik wanda yana cikin sahih Muslim yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aghfa ighfa'atan ya kamata a ce aghfa ighfa'an amma sai zo da ta'un a cikin yaren larabci cikin wannan hadisi kenan wannan ya nuna masdar ne mai ta'un sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke kansa thumma rafa'a ra'sahu sannan ya daukakar da kansa mutabassiman yana mai yana mai murmushi to sai sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma afhakaka ya rasulullah me yasa ka dariya ko murmushi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukan min da wata sura fa qara'a sai ya karanta بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا كالكوثر kagari ya ce bismillahir rahmanir rahim to karanta ta da yi shin yana nuna tana daga cikin sura ko ba ta daga cikin sura dai ya karanta ta ne saboda dama tana daga cikin abin da ake bude sura da shi shi ne abin da waɗansu malamai suka kafa hujja akwai hadisi na Aisha babu badi'ul wahyi wanda ta sifanta yadda aka fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi an gane ko Aisha tana bada labari lokacin da jibril ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce mai iqra bai ce mai ce bismillahir rahmanir rahim ba ibnu ashur yace da dama daga cikin malamai sun munta wannan dalili kaga bai ce bismillahir rahmanir sai ce mai iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to dan haka dai duk inda ta kai ta kawo akwai sabani amma dai kasancewa basmala cikin alqur'ani take wannan babu sabani akan shi kuma kasancewa basmala aya ce a cikin suratul namli innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan babu sabani akan shi amma a cikin surori ko da fatiha tana cikin ayoyin koko don bude sura ne wannan shine sabani tsakankanin malamai waɗansu kuma suka tafi cewa wata qira'a za a dauke ta matsayin basmala a wata qira'a ba za a dauke ta matsayin basmala ba wallahu ta'ala a'lam sai abu na ƙarshe akan basmala kafin mu shiga cikin sura shine wato shin wajen sallah za a bayyana basmala ko ba za a bayyana ta ba ita ma wannan matsala ce mai muhimmanci in muka diba akwai hadisi na Anas wanda na cikin sahih Muslim yake cewa shi Anas nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nayi sallah bayan sahabbansa da Abubakar da Umar da Usman an gane ko amma ban taba jin ba suna ambaton bismillahir rahmanir rahim suna fara karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ya nuna ba a jaharu da ita a bayyana ta amma shin suna karanta ta a asirce ko ba su karanta ta nan ne magana take amma shi dai yace suna fara karatu da bismillahir rahmanir rahim to dan haka ka karanta ta a asirci tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai khulafa'ur rashidun waɗanda aka ambato cikin hadisin busu ba kenan magana ta kare sai ka karanta a asirce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka fara karatunka wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne abinda zamu iya cewa kan basmala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai alif lam mim sad sura ta fara da waɗannan harufa guda uku al'ada ce ta alqur'ani da farawa da waɗannan cikin alqur'ani sura 29 suka fara da waɗannan harufa an gane ko sura 29 shine adadin su sannan waɗannan asalin haruffan guda 14 ne alqur'ani ya amfani da su malamai sun hada su silhu suhaira man qata'a silhu sadun lamun ha babba ha'un kenan suhaira sinun ha'un, ya'un, ra'un, alif da an kace su haira, man mimun da nunun, ƙasa'ak, ƙafun, ƙa'un, ainun kafun, su ne adadin haruffan gaba ɗaya, ana yin su ne don saboda ɗalibi ya iya kiyaye haruffa a ilmance. To wannan na ɗai kenan. Sannan in muka dubi surorin Alƙur'ani, akwai wanda sun fara da harafi ɗaya. In muka dubi Sa'ad, harafi nawa ne? Ɗaya. Ƙaf, harafi nawa ne? Ɗaya. sannan daga cikinsu akwai wanda suka fara da harafi biyu kamar tsaha kaga ta fara ne da wani tsasin suratul nam an gane ko ta fara da harafi biyu sannan akwai wanda suka fara da harafi uku alif lam mim ko ba haka ba uku ne sannan akwai wanda suka fara da harafi hudu alif lam mim sad sannan kuma alif lam mim ra suratul ra'd to akwai wanda suka fara da harafi biyar suratul maryam kaf haya ayin sad da hamim ayin sin qaf shikenan dai ko biyu ko uku ko hudu ko biyar to amma a ka'ida ta karatu a ka'ida ta karatu abinda ake so ga mutum shine san ka'idar waɗannan harufin wajen karatun su sun kasu gida uku in kana son ka gane su da kyau kaso na farko shine wanda ba a ja shine alif shi kadai yake kaso na biyu su ne waɗanda ake ja biyu-biyu su ne ake ce ma hayyun tsahurun hayyun da ha'un da ya'un tsahurun ba tsahirun ba da tsa'un da ha'un da ra'un biyu ake jansu na uku kuma sana ilmaka ko kuma kam asal na ƙas sana sinun nunun ƙafun sadun ilmak ainun lamun mimun kafun su waɗannan shidda ake jansu kenan da wanda ake ja biyu da wanda ake ja shida da wanda ake ja daya duk surar da ka zo cikin alkur'ani da ka duba sai ka duba in mai biyu ne ka ja biyu in mai hudu biyu ne ka ja biyu in mai ɗaya ne ka ja ɗaya sai waɗanda aka yi saɓani a wasu riwayoyi ana jin su kamar biyu abin nan a riwaya ta warshi cikin suratu maryam to a nan ya za mu yi mu gane wannan ka'ida sai mu ɗauki sura zan ba da ɗan misali ɗaya suratu maryam tana da kaf haya ayin sad kaf nawa za a ja shi za a ja shi shidda saboda yana daga cikin sana qussu ilmaka ka ka ka ka ji kafun sai ka sa shidda ha ha babba nawa za a ja shi biyu saboda yana daga cikin hayyun tahurun hu hu hu haun ya yaun nawa za a ja ta biyu domin tana cikin hayyun yaun ain nawa za a ja shi shida ko ba haka ba domin tana sana qussu ilmaka a a a a sad nawa za a ja shi shida saboda yana da cikin harufan shida sana qussu su su sad an gane ko to bayan wannan sai abu guda na karshe in ka zo wajen hada su haruffan suna karewa da nunun to yin akwai gunna za a yi gunna kaga kaf shida ha biyu sun zan nawa takwas kenan ya takwas kaf haya ain za a ja shi shida to ƙarshen ainun akwai mi akwai nunun to nunun kinnan tana da gunna kuma sadun ya zo kenan akwai ikhfa'i sai ka ƙara biyu sannan sadun sai ka ƙara shida bari mu ba da misali bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain sad dole haka zaka dauke su sura mafi tsawo ita ce suratu mi ita ce suratu shura domin tana da hamim ayin siyun qaf kaga hamim ha za a ja shi biyu yana cikin hayyun tahurun ko ba haka ba mim za a ja shi shida ayin wato ha'un yana da biyu mimun yana da shida nawa kenan takwas to ainun tana da nawa shida sun zan nawa sha hudu to ainun tana da gunna za a yi harakata ni sai ka ba wano nunun wadda adda wato adda adda gunna sai ka kara sun zan nawa sha nawa buskai ashirin ba sha shida ko to ainun sha shida ko to sinun tana da shida sun zan nawa ishirin da biyu ko to ita ko tana da gunna sai an ƙara biyu sun zan nawa to ƙafun ita ko tana da shida nawa kenan talatin to kaga nan wato harka talatin gare ka in za ka haɗa su kaga wannan in dai ka ci to da yawa ko kana jin wa kakai amma bari mu ba da misali بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف Tau, Allah ya kyauta. Abubuwa ne na karatu dole sai an tashi tsaye. Karatu bai yi da dubara wallahi. Malamai suka ce to suratul A'raf sura ce makiyya. Akwai alaka tsakaninta da ita da suratul An'am. Shine kowace sura farkonta da ƙarshenta ana yin abin nan tanasubu bainas suwa. To menene alaka tsakanin wato suratul An'am da suratul A'raf? malamai suka ce a ƙarshen suratul a'raf an yi zancen sirat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sannan kuma an yi zancen millata ibrahima dinan qiyaman millata ibrahima hanifa ai shi siratul mustaqim shine millatu ibrahima duk da yake malamai sun ce an yi idafa shi zuwa ga ibrahim amma ba a idafa shi zuwa ga Allah al'ada ce talati sai a ce millatu ibrahim amma ba ta cewa millatullahi ba an gane ko ba a idafa shi zuwa ga Allah sai dai in an kai idafa shi zuwa ga wani abu ma'ana tana iya zamantowa mai kyau tana iya zamantowa ma'ana wadda ba ta da kyau kamar da Ibn Usaymin ya faɗa in an ce ulama an gane ko ko ya zamanto mudaf ko mudaf ilayhi ulama'ul wato daula akwai malaman daula waɗanda ke bin abinda masu jagoranci suke so ko abinda masu hali suke so su a ulama'ud daula sai akwai ulama al'umma malaman da ke wato malaman al'umma waɗanda abinda jama'a da dama suke so shine za a bi sai akwai ulama'ul milla malamai waɗanda suke bin hanya ta addinin musulunci Allah ya saya mu daga cikin su ko albajirai ina fata an fahimce ni to an yi zancen wannan milla a farkon suratul a'raf sai an kace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum fattabi'uhu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum millata ibrahim hanya ta annabi ibrahim shine kaga alaka tsakanin karshen suratu al'an'am da kuma mi, suratu, farkon suratu al'araf. Abu na biyu, Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen suratul an'am ya yi bayani kan wato an sanya mu khalifofi a bayan ƙasa, wa huwa labi ja'alakum khala'ifal ard ni'ima ce wanda Allah ya ba mu kai kokari da an ka sanya ka khalifa lokacin ka ka gyara domin wannan ni'ima ce ana tunatar da kai waɗansu sun wuce gabanin ka waɗansu za su zo baya kai maza maza ka tuba ka gyara kafin lokaci ya kure maka an gane ko to sai aka zo aka yi bayanin yana khilafa ta fara a farkon suratul a'raf wa laqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish kaga suna da alaka tsakankanin su da wannan ta abin nan sai wato abun abin nan alaka tsakanin farkon suratul an'am da kuma mi alaka da farkon suratul a'raf da karshen ta yanzu mun bar zancen suratul an'am kuma shine malamai suka ce abu abinda aka bude da shi shine ni shine bayani kan alqur'ani kitabun unzila ilayka ko fala yakun fi sadrika harajun minhu an gane ko to can a ƙarshen sura kuma zancen alqur'ani an kai wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun abinda sura ta bude da shi da shine abinda kuma bayanin sura ta kare da shi mun fahimci wannan da kyau yan uwa saboda bayanan suna da muhimmanci mutum ya rinka gane munasaba a tsakankanin ayoyin alkur'ani da kuma surorin alkur'ani saboda wani lokaci zaka iske abin nan suratul a'raf tana da maudu'i wanda take tattaunawa akan shi shine tana bayani ne akan aqida an gane ko mafi yawancin surorin sha'anin surori makkiya suna bayani ne akan aqida suratul an'am ita ma tana bayani ne akan aqida amma akwai bambanci an gane ko wato ita suratul an'am tana bayani ne akan aqida kan bada hujjoji da tattaunawa ita ko suratul a'raf tana bayani ne akan tarihin aqida da al'ummomi shi yasa aka kawo bayanin kissan mutanen annabi nuhu da annabi lutu da sauransu yadda suka tattauna da mutanen su da kuma manhaji na da'awa to tanan zaka gane al-mawdu'ur ra'isi na sura akwai tafsiran da suke kula da wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan shi yasa ma in ka dibi fi zilalil qur'an na sayyid kutub an gane ko fi zilalil qur'an ko wace sura zai kama ta maudu'inta domin adib ne ya karanta yadda ake tahqiqin nafsi domin adab sai an karanta wanda ya kawo nassin da tarihin rayuwarsa da lokacin da ya rayu dan saboda ka gane kalmomin da ya amfani da su to haka ne ya amfani da su duk da yake yana da wato mazhaba ta aqida wanda yake ta yan ikhwanul muslimin ne suna cike da kurakurai shi yasa lokacin da aka tambayi ibnu baz kan littafin da ya rubuta ce da dai bai rubuta shi ba da yafi domin kurakuran sun yi yawa Sheikh Nasiruddin Albani da aka tambaye shi kan wannan yace to gaskiya ba malami bane adibu ne da ya tsaya akan adab ko yayi bayani akan abin da ya sani da yafi akan abubuwan da yayi domin yana daga cikin kurakuran su suna fassara kalmar shahada ba daidai ba la ilaha illallah za su ce la hakimiyata illallah babu hukunci sai ga Allah sai zaman to neman jagoranci shine abin da suka sa gaba to amma wannan bai hana inda suka yi daidai a nuna wannan wuri daidai suka yi ka amfanu da mutum imamu zamakhshari mai alkashaf aqida sai ta mu'tazila ce amma wajen balaga har malaman ahli sunna suna amfani da littafin sa don haka in kai ba malami bane baka san inda kuskure yake ba kada ka damu da shi amma kuma inda yayi daidai a maida mishi sawaba din shi wannan shine abin da muke gani mafi daidai wallahu subhanahu wata'ala a'lam daga cikin littattafan da suka yi bayani kan wannan akwai littafi na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur an gane ko wanda aqidarsa ash'ariyya ce amma kowace sura in ka duba sai yayi bayanin ta da maudu'in ta da kuma abin da take kumshe da shi kana iya komawa can kowace sura ka gani sai kuma daga ciki akwai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin littafin sa Raddul Azhan fi Ma'ani al-Qur'an kowace sura sai ya kawo maudu'un ra'isi kowace sura wani lokaci manyan surori suna dauke da maudu'ai masu yawa amma kuma za a kawo al-maudu'ur ra'isi wanda ya hada surar bari mu dan tabo kadan daga cikin Raddul Azhan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace wa ayatuha ayoyin suratul a'raf 206 an gane ko nazalat ta sabka ba'da sad bayan suratul sad kamar yadda riwayoyi suke nuna daga Jabir an gane ko ta sabka bayan suratul sad sannan ta sabka qabla suratul jin kamar yadda malaman tarihin alqur'ani ulumul qur'an suke fahimta sai Sheikh Abubakar Gumi ya ce fahiya ka baqis suwaril makkiya suna tamkar surori makkiya ita suratul a'raf an gane ko bi wajhin am ga fuska gaba ɗaya kenan yadda usulubin su yake tafiya yadda suke tafiya kenan suna bayani ne kan janib mawadi'il aqida kan abin da ya shafi aqida wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda take tattaunawa akan shi huwa inzar tana gargadin man wato ya'buduna ghairallah waɗanda suke bauta ma ko man ya tawallauna ghairallahi waɗanda suke jibinta lamarin waɗansu wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba tana gargadin su da mi bi halakin duniya da halakar duniya kafirci zai ja maka halakar duniya wa azabil akhira da azaba ta ranar tashin alkiyama wa annal haqqa kuma tana bayanin cewa gaskiya wal batila da ƙarya da'iman a kowane lokaci fi sira'in suna cikin mi jayayya da kokowa an gane ko to wannan shine abinda surar take karantar da shi to kaga yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci irin maudu'in da surar take tattaunawa akan shi dan saboda ya zama yana da basira ko wa'azi zaka yi ko khutba ko muhadara ya kamata a san wani maudu'i ne zaka tattauna kakka zo ka ce kawai alarma ya ja aya to alarma ya ja aya kan wani maudu'i za'a sai ya zama to da wanda ya zo farkon wa'azi da wanda ya zo tsakiya da wanda ya zo ƙarshe bai san kan me ake tattaunawa ba wannan usulubin bai dace da ilimi ba Allah subhanahu wataala iya ganar da mu an gane ko to alif lam mim sad an gane ko malamai suka ce kuma afwan naman ce da wata qadiyya guda shine kan abin da suratul a'raf ta yi bayani akan shi da suratul an'am suratul an'am ta yi bayani kan cewa Allah zai bamu labari abin da muka aikata na tashi alkiyama fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna za a ba ku labari ko to sai aka zo aka yi bayani fa la nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna almursalin za a yi bayanin kiyama kamar yadda an kai zancen zancen sabanin da aka yi an yi zancen an halice mu an gane ko khala'ifal ard ya halice ku wa laqad makkannakum fil ardi za a yi bayanin yadda Allah subhanahu wataala ya fara azadan adam na farko bisa ga doron kasa ƴan uwa wannan kawai bayanne ne akan abin da ya shafi farkon suratu al-a'raf alif lam mim sad dukkan qurra guda goma tara daga cikin su sun karanta waɗannan harufa haɗe amma imam abu ja'far kamar yadda malamai ilmu qira'a suka faɗa shi ya rarraba waɗannan harufa ya karanta alif sai ya tsaya lam ya tsaya kaga nan babu idghami mim ya tsaya sad ya rarraba su shi a qira'arsa haka ake karantawa ita ko qira'a ba abu ce wanda ake yi da ra'ayi imam shatibi yace wa mali qiyasin fil qira'ati madkhalu فدونك ما فيه الرضا متكفلا قراءة بات da قياسي alif lam mim sad wajen i'rabi an yi maganganu guda hudu i'rabin su guda hudu waɗansu malamai suka ce waɗannan alif lam mim sad ba su da i'rabi domin mi domin harufa ne wanda ba su da ma'ana shi ko abinda bai da ma'ana ba za a yi i'rabin sa ba waɗansu suka ce a'a za a yi i'rabin su suna matsayin wato alif lam mim sad mubtada an gane ko sai zamanto ismul ishara an shafe alif lam mim sad hadihi waɗansu kuma suka ce a khabar ne habihi alif lam mim sad waɗansu malamai suka ce maf'ulun bihi ne ai iqra alif lam mim sad ko abin da yake mana haka waɗansu kuma suka ce an shafe rantsuwa asirin shi wa alif lam mim sad ina rantsuwa da alif da lamun da mimun da sadun harufan alqur'ani tunda alqur'ani duka Allah ya rantsuwa da shi maganganu ne waɗanda su ma ɗalibin ilimi sai ya abin nan to wajen ma'ana kuma mai jalale ne yace Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da shi wadan suka ce alif lam mim sad ba su da ma'ana suka tsaya anan wadan kuma suka ce alif lam mim sad sunaye ne na Allah subhanahu wataala an gane ko wadan suka ce alif lam mim sad sunaye ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadan kuma suka ce alif lam mim sad sunaye ne mala'iku waɗansu suka tafi cewa alif lam mim sad sunaye ne na kowace sura dan a bambanta ta da wata to sai dai waɗansu surorin ba za a yi bambanta su ba don alif lam mim da suratul baqara da suratu abin nan suratul ali imran masalan da sauransu ai kuma suna alif lam mim in ba ƙara aya guda za a yi ba a ce alif lam mim zalikal kitabu a gane baqara ake nufi alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum a gane suratu ali imran ake nufi amma waɗansu kai suka ce a'a wai da waɗannan haruffan za a iya gano za a iya gano lokacin da za a tashin alkiyama sun ka ce in ka haɗa alif da lamun za su baka harafi kaza adadi kaza suka yi kaza suka yi wani surkullin su wannan shirme ne ya saba ma alqur'ani don Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyi daban-daban ya nuna babu wanda ya san ranar da za a tashin alkiyama sai sai shi duk da yake yazo a cikin hadisi kiyama ba za su tsaye ba sai juma'a amma wace juma'a ce ba a san kowace ce ba shi yasa karka ce hadisin yayi ƙarya don baka fahimta ba ne bai ce juma'a ta kaza ba amma ce juma'a za ta tsayu shikenan magana ta ƙare to amma sai malamai suka ce abin dubawa a nan suratu al-a'raf da ita da surorin da suke farawa da al-huruful muqatta'a harufan da ma'ana an yayyanka su ta hanyar karatu misali shine cewa duk inda kaga sun zo ba a san ma'anarsu ba amma suna da maghza abin nufi shine cewa duk inda kaga Allah ya kawo waɗannan haruffa to sai ya nuna ɗaukaka ta alƙur'ani kenan abinda suke nunawa ya ku larabawa da kuke nuna alƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba to alƙur'anin ya sabka da mi da yarenku da haruffan da kuke magana alif lam mim sad su ne aka yi alqur'anin da su to ku zo da tamka alqur'ani in kuna da gaskiya duba kuma ka gani alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه قبها كبا ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هكذا أوكادك سإنك الديبا والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم sai suka ce to sai sura guda uku su kadai ne ba a zo ba da bayanin alkur'ani kai tsaye bayan waɗannan haruffa akwai suratu maryam kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya sura ta biyu suratul ankabut alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu sai aka ci gaba da bayani sura ta uku suratul qalam nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun sai malamai suka yi magana guda biyu suka ce da suratu maryam da suratu al-ankabut da suratul qalam dukkan su lalle ba a faɗi alqur'ani farko ba amma a ƙarshen an yi zancen shi kaga suratu maryam da aka yi zancen kaf haya ayin sad an yi zancen alqur'ani a ƙarshen surat an gane ko domin mi domin Allah subhanahu wataala ya kawo zancen alqur'ani a ƙarshen suratu maryam sannan kuma a cikin suratul ankabut kuma ya kaga zancen alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm a cikin suratul qalam ya kawo walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil ko ba haka ba to kaga ƙarshen surorin an yi zancen alkur'ani waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a sirrin da yasa lokaci guda uku muke da su a duniya lokacin da ya wuce da lokacin da ake ciki da lokacin da mi zai zo sai suka ce to shi su ne guda uku aka yi zance ita suratu maryam da ta zo sai ta yi bayanin lokacin da ya gabata zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ka gana ba da tarihin abin da ya gabata ne suratul ankabut a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna ita ko jaraba ita ce abin da ake cikin ta ko ba yanzu mu da cikin jaraba ba shi ko abin da zai zo gaba wal qalami wa ma yasturuna da abin da za a rubuta ake rubuta kuma za a rubuta yanzu kenan ta shafi al azminatu salasa shi da abin da malamai suka yi bayani don haka dai hikimar su an yi bayanin alqur'ani bayan waɗannan haruffa Allah ran makaranta muna aya ta biyu kenan
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ce kitabun shi alƙur'ani littafi ne muna da wani alƙawali da muka ce za mu yi farkon suratul a'raf shine mu nuna dokoki da malamai suke bi wajen fassara alƙur'ani to wun san wannan bayanin bayani ne mai tsawo tana yiwa yau ba za mu samu damar yin shi ba amma alƙawari ne wanda za mu taɓa wani sashi daga cikin shi domin abin da muke so kada ya zamanto tafsirin alƙur'ani ya zan kamar wasa akwai ƙa'idodi da sun kai guda hamsin ko arba'in waɗanda su ne ake bi wajen tace ma'anoni na alƙur'ani za mu yi ƙoƙari mu kawo su daga cikinsu yadda ko da Allah bai nuna muna ƙarshen wannan tafsiri ba waɗannan ƙa'idodin ɗalibi zai iya amfani da su wajen tace ma'anonin alƙur'ani da sanin hikimomi da ilmumuka sashen ilmukan da mu muka san su waɗanda alƙur'ani ya bayani a kansu kitabun kaga ishara ce zuwa ga bayan haruffa an kawo alƙur'ani kitabun littafi ne nukira an yi mishi na kira littazim saboda nuna girman alƙur'ani kitabun wani irin littafi ne na musamman in za mu fassara da hausa unzila ilaika wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da shi zuwa gare ka kaga an tabbatar da annabta tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an ka ce unzila an sabkar ba a tabbatar da annabta shi ba amma da an ka ce ilaika zuwa gare ka to kaga an tabbatar da cewa shi manzo ne daga wa daga Allah subhanahu wata'ala fala yakun fi sadrika harajun min kada ya kasance game da alqur'ani akwai fi sadrika a cikin kirjinka an gane ko kirji wani wuri ana cewa gaba an gane ko harajun kunci minhu daga gare shi nan malaman balaga suka ce utlika shay wa urida wato utlika al-mahall wa uridu ma yahillu fihi domin kirji ba shine yake yin kunci ba me yake yin kunci zuciya ita ko zuciya tana cikin mi tana cikin kirji kenan an yi itlaqin kirji amma ana nufin zuciya fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ya kasance a cikin kirjinka akwai haraj waɗansu malamai suka fassara al-haraj shine ash-shakku kada ya kasance akwai shakku an gane na alqur'ani a cikin kirjinka wannan kuma shine suke cewa ana nufin an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ana nufin al'ummarsa domin shi ba zai yi shakka ba a cikin alqur'ani an gane ko amma dai alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin a cikin suratu ali imran sauran kuma fala takunanna min almumtarin sai kai hasara mai hadda alqur'ani mun fahimci wannan ko sannan kuma Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik fala yakun fi sadrika harajun minhu wadansu malamai suka ce fala yakun fi sadrika kada ya kasance a cikin kirjinka harajun sun ka ce nan kunci ake nufi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to nan kada ya zama to akwai kunci a cikin zuciyarka to da alhali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yin bakin ciki game da abubuwan da mutane suke faɗa game da mi game da alqur'anin kuma abin da suke faɗa da game da ubangiji da game abin da suke faɗa a kansa ولقد نعلم أن ولقد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وأن آيين رسكرون من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينجم قنشي تو أنت كده يجو قنشي alhali ko kuncin a matsayin dan adam babu wanda ba zai yi bakin ciki ba in ya ga abubuwan da ba su dace ba to ya za a yi kenan amsa shine a'a kada kuncin yayi ma tasiri Allah ya halitta dan adam dole sai ya ji wannan kuncin amma kada ya maka tasiri game da abin da suke faɗa ka ci gaba da aikinka mai zagin ya zaga mai suka ya yi suka kai dai kai fatan ka dace da abin da ubangijinka ya faɗa don babu wanda isa mutane su daidai da shi akwai wani shugaban ƙasar Amerika aka tambaye shi, menene sirrin cin nasararka a mulkin da kake yi? Domin kai kayi mulki kuma kaci nasara, ya ce sirri na shi ne dukkan wasiƙoƙin da aka yi turo min na zagi ban buɗe ko ɗaya ba. Sai na ci gaba da aiki, sun yi zagin, sun yi zagin, ina can ina aiki, suna zagi, suna zagi, ina can ina aiki. Ƙarshe su suka yi, su suka faɗi. Shi yasa in ka ce za ka kalli masu zagin ka da masu suka ka wallahi ba za ka tafi ko ina ba. ka ci gaba da aiki in dai kana akan gaskiya amma in ka tsaya kana wannan to ka samu matsala shi yasa fala yakun fi sadrika harajun min kada zama to akwai kunci malamai suka ce abin da yasa wato dan adam in yayi hushi zuciya ta kamar tana kunci ne tana wato daurewa tana danfalewa inji malaman zauri shi yasa aka sanya mishi suna haraj fala yakun fi sadrika harajun min kada ya kasance a cikin kirjinka wato akwai kunci game da al'amarin alqur'ani game abin da suke faɗa suna ce maka boka suna ce maka mai sihiri suna cewa alqur'anin ba daga wajen Allah shike ba suna cewa a sabkan da azaba yanzu suna cewa ba Allah ya faɗi wannan ba da dai sauran maganganu me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da alqur'ani sai Allah ce litunzira bihi don kai gargadi da shi alqur'ani wannan shine ake kira labu ta'lil an sabkar da alqur'ani don ayi gargadi da shi to amma cewa dan ayi gargadi da shi ba ke nuna dan dai gargadin an ka sabkar da alqur'ani ba illolin suna da yawa shi yasa da ƴan qur'aniyuna aka zo aka ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha dan ku hausai suka ce ai da a hauko aka ce a to ya gaya maka Allah ce walakum fiha manasi' akwai amfani daban-daban daban-daban ba dai bane baka gane alqur'anin bane ko alqur'anin ba dan illa guda aka saukar da shi ba inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah to ta an ce dan ai hukunci kuma wani wuri an ka cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kuma wala allahum yatafakkaruna kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi to dan wanne ne an ka saukar da shi zabi guda mu ji wannan shi alqur'ani ne in kana iya karanta hadisi abubuwan suna da Allah da ya kyauta to litunzira bihi dan kai gargadi da shi ka gargadi wa ka gargadi kafirai an gane ko to wani wuri kuma sai a ce a'a ka gargadi mu'minai to sai ka fahimci cewa ayoyin alkur'ani ana suna bukatar abubuwa guda biyu akwai gargadi wanda ya shafi muminai saboda su ƙara riƙe imani akwai gargadi wanda ya shafi kafirai saboda su ji tsoron kafin lokacin mutuwa ya zo ba suna akan gaskiya ba shi yasa alkur'ani wani lokaci sai a ce ka gargadi muminai inda ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib wani lokacin kuma sai a ce alkur'anin ya shafi kowa an gane ko wato tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi limi liyakuna lilalamin nadhira alalamin ya shafi kowa to kaga nan da an kace mu'minnai wani lokaci an kace a'a kowa da kowa a'a gargadi ne ga mu'minnai kuma gargadi ne ga kowa litunzira bihi dan kai gargadi da shi al-inzar i'lamun ma'a takhwif ka sanar da mutane abinda ba su sani ba wa takhwifun tare da tsoratar da mutane wa zikra shi alqur'ani tunatarwa ne wadansu malamai suka ce shi zikra masdar ne an ce masdar daga zakkara yuzakkiru tazkiran to sai a samu masdar zikra bil alif wadansu kuma suka ce a'a ba masdar bane wato ismul masdar ne domin zakkara yuzakkiru shine tazkiran yaya zikra zai kasancewa in mun tashi irabin shi akwai matsala wadansu suka ce litunzira bihi to shi zikra din nan majruri na tunda shi na da alif alif kun kuma ba a yi mata irabi a sanya fatha ko kasra mana amin zuhuri har ta'abbur in kuma aliyauna mana amin zuhuri har asiqan sai suka ce to litun zira bihi lamun kin nan lamu ta'lil ta kaman matsayin lil inzari kaga akwai kasra gare shi in mun mu dauke shi a matsayin suna wa zikra sai zaman to majruri na shi ma zikra ma'tufi na akan shi waɗansu malamai suka tafi cewa a'a shi litun zira bihi wa zikra din nan zikra din nan ana iya ɗauka shi a matsayin wato mansubi domin litunzira bihi dan kai gargadi maf'ulun li ajlihi ne kenan inzaran haka ake cewa kenan wato jaa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil qur'ani inzaran lil alamin wa dhikra lil mu'minin sai zaman to inzaran ma'tufi akan shi ma'tufu alal mansub mansub wadan suka ce wa dhikra lil mu'minina marfu'i ne ma'ana an ce marfu'i kitabun unzila ilayka littafi ne wanda an kasabkar da shi zuwa gare ka to tunda shi kitabun mubtada ne in mun dauke shi matsayin mubtada tunda na kira nan tana da alaka da wani muta'alliq duk da yake ba a ibtida'i da ita sai ya zama to kitabun unzila ilayka littafi ne wanda an kasabkar zuwa gare ka tunda an samu mubtada khabar wa dhikra lil mu'minin ma'tufin ala kitab maganganu ne guda uku da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam wa dhikra dan ya zama to tunatarwa lil mu'minina ga mu'minnai to kuma alqur'ani tunatarwa ne ga mi ga kowa da kowa fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id amma sai aka ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim to wa dhikra tunatarwa ne lil mu'minina ga mu'minai to wanda ba mu'minai ba tunatarwa bane gare su a'a tunatarwa ne tunda an ce ai wa'azi ko ga musulmai ko ga kafirai sai waɗansu malamai suka ce to nan an shafe litunzira bihi an shafe wato wato bashira bihi domin wani wuri an gaba an an faɗi bushara kidan an shafe bushara za mu fahimce ta ta hanyar al-inzar domin diddud al-inzar al-bushara waɗansu kuma malamai suka ce wa zikra lil mu'minina an wato tunatarwa ne ga mu'minai kuma wal kafirina da kafirai to amma sai ba a kawo kafirai ba me yasa ba a kawo su ba sai aka ce saboda mi saboda kaskantattu ne bustancanci ma Allah ya ambaci sunan su ba ko ba haka dan bane wani sha'ir da suke da gaba da shi da wani ya yi mishi baitutuka ya yi masa zambo yana jiran wancan ya amsa mai sai ce a'a ya ce in fakkartu fika ashfaqtu ala shi'ri in dukkan likai kaskantaccen mutum da sai in ga bai dace a ce na tsaya na bata lokaci ba na yi maka waƙin da zan yi ka zambo don baka kai wannan matsayin ba ko ba haka ba wani ma sha'iri yana ganin yake cewa idza rumiya al-hidha'u bi wajhi kalbin yaqulu al-kalbu bi ayyi dhanbin udrabu idan aka jefi kare da takalmi to sai takalmin yayi magana yace haba jama'a wani laihi na ni an kai min wanga aikin banza aka tuce ni aka jefa ni zuwa ga kare saboda wai shi kima kanshi yace gari ba kima karen ba to bu su kai inda Allah subhanahu wataala bai ambaci sunan su ba to wannan zai iya kai mu ne sai shi muna wata tambaya shi ta so akwai inda Allah ya faɗi kuma sunan kafirai nan kuma kace ba a faɗe su ba dan kaskantawa to balaga tan ta nuna za a ambace su saboda a muzanta a nuna munin aikin da suke aikatawa na fatan kuna fahimta ta kenan inda ba a ambace su ba dan kaskantawa ne inda aka ambaci sunan su kuma dan saboda a nuna aikin da suke yi aiki ne ba na gari ba ba dan saboda suna da kima da daraja ne a wajen Allah bace sa Allah subhanahu wataala ambace sunan su malam lokaci ya tafi amma karanta ko da aya guda ce mu dan samu mu samu ladatta اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum min rabbikum abinda aka sabkan muku daga wajen ubangijinku shine mi shine alqur'ani in an ce ma unzila ilaykum wato ma unzila abinda Allah ya sabkar yana da yawa an sabkar da at-taura an sabkar da injila an sabkar da littattafai amma da an ka ce ilaykum gare ku shine alqur'ani ina fata ana fahimta ta don ka gane bambancin su waɗancan littattafan ba za mu bi su ba amma za mu yi imani da Allah ya saukar da su kuma abinda su suka canza yahudawa can gare su wanda ba su canza ba gare su mu dai alqur'ani shine an ka umurce mu da bidan shi muhaiminan ne alaihi an gane ko kuma musaddiqan lima bayna dai min rabbikum daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi koma bayan wato shi abinda aka saukar muku ko kun min dunihi koma bayan shi alqur'ani ko min dunihi koma bayan ubangiji awliya'a waliyai waɗanda za ku rikan su tuwalunahum wa yuwalunakum waɗanda za ku jibinci lamarin su su kuma su jibinci lamarin ku sai Allah ce qalilan kadan ma tadhakkaruna su kuke wa'azuwa akwai qira'a guda uku anan ibnu amir ya karanta qalilan ma yatadhakkaruna kadan ne suke wa'azuwa kenan su kafirran amma da mawdu'i zuwa gare su ko qalilan ma tadhakkarun kamar yadda imamu hafs an gane ko da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta qalilan ma tadhakkaruna kenan asalin shi ta tadhakkaruna ne sai aka shafe wato ta'un daya ko kuma qalilan ma tadhakkaruna kamar yadda su nafi suke karanta da sauran qurra shi ko asalin shi ta tadhakkaruna ne sai aka dauki ta'un guda sai aka mayar da ita zalun sai zaman to qalilan ma tadhakkaruna kaɗan ne suke wa'azuwa alƙur'ani ko duk inda ka ce ‘yan kaɗan mutane ne na gari inda kuma ka ce mai yawa ba mutane na gari ba ƙalilan ma tashkurun ƙalilan ma tu'minun ƙalilan ma tazakkarun walakin da aksaran nasi la yu'minun ko ba haka ba da yawan mutane ba za su yi imani ba da haka Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan ‘yan kaɗan kada ka yi mamakin kasancewa ka cikin ‘yan kaɗan a nan duniya saboda mi saboda mutane da yawa ba sa son gaskiya ba sa son abi gaskiya in ana wa'azi mutane kaɗan suke zuwa ba a biyan kodala amma kuma a stad ko kuma gidan kwallo ana biyan kuɗi har mutuwa ana yi kuma mutane suna biyan kuɗi kalilan ma tazakkaruna da haka kake mamakin kun kasance yan kaɗan akwai sauran bayanai kan waɗannan ayoyin insha Allah ta'ala alƙawalin mu na tafsirin alƙur'ani kenan ba zai zo ba sai wancan sati in Allah muna cikin masu in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh